أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masail wanda muke gabatar da darasi cikin littafin a wannan yini kuma a wannan maktaba a daidai lokaci irin wannan yau muna yinin litinin daren talata wanda ya daidai da hudu kenan ga watan sha ɗaya watan sha biyu kai afwan watan zulhijja yau hijira na da shekara 445 daidai da yau muna goma daidai ga watan shida miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mala yana mana magana kan mujibatul ghusl abubuwan da suke sabbaba wanka ya zama wajibi a gun musulmi namiji ko mace idan har ya tsinci kansa a ɗaya daga cikin waɗancan yanayi da malin ya yi bayani mun ji na farko akwai aljanaba tana sabbaba wanka akwai alhaid in kiɗa'o damul haid yankewan jinin haida iya sababa wanka ga ya mace hakanan in kiɗa damul nifas hakanan yankewar jinin haihuwa shi ma yana sababa wanka hakanan mamaci idan mutum ya mutu shi ma iya sababa a masa wanka hakanan islamul kafir idan kafiri ya musulunta shi ma hakan yana sabbabawa ya yi wanka a shari'a to duk wannan dai mun ji bayanai da dalilai da mala ya kawo a yau insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa qala shaykhu rahimahullah wa man ra'a fi manami ka annahu yujami' wa lam yakhruj minhu mani a shafi na 46 kuma wannan shine darasin mu na 23 a wannan littafi da tara ne ko ya mu 49 afwan 49 darasi kuma na 23 maliki cewa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa man ra'a fi manamihi wannan wanda ya gani cikin baccinsa ka annahu yujami'a kamar yana tarawa da iyalinsa amma walam yakhruj minhu mani amma mani bai fita daga jikinsa ba to falashe a alai wannan ba wani abu a tatar da shi mutum ya yi mafarki na jima'i amma ya tashi gaba komai a jikinsa ba wani abu da ya fita to wannan babu komai kansa ba wanka da zai wa man wajada fi saubihi maniyan ya bisa amma duk wanda ya ga mani bushashe a jikin tufarsa la yadri mata asabahu bai san yaushe abin ya same shi ba kawai ya gade mani bushashe a cikin tufarsa amma bai san a wani lokaci abin ya faru ba na farko abin da zai igita sala sai ya gaggawa ya je yi wanka wanka na janaba wa adama salla min akhir naumihi na mahafihi kuma sai sallaci ƙarshen baccinsa zuwa inda yake ana ganewa yanzu misali kamar bayan la'asar mutum sai ga kawai bushashen mani a jikin a jikin tufarsa ko bai san a wani lokaci abin ya faru ba idan baccinsa na dare shine ƙarshen baccinsa bai bacci rana ba to sai ya sake tun daga asuba a zahar la'asar shine ma'anar wa'ada ma sallafi akirin naumihi na mahafihi sai ya sallaci ƙarshen baccinsa zuwa wannan lokacin idan kuma ya yi baccin rana to sallan asuba ta sha ba zai ramata ba idan ya yi bacci bayan azahar to ita ma azahar ɗin ta sha la'asar kawai zai haram hukuncin wannan shine ƙarshen baccinka za ka duba daga nan ƙarshen baccinka za ka sallaci zuwa wancan lokacin an fahimci hukuncin wannan shine abin da malin ya faɗa insha Allah albayan ya'ani anna marra fi manamihi wannan wanda ya gani a baccinsa ka annahu yujami'a kamar yana saduwa da iyalinsa amma walam yakhruj minhu mari amma a cikin mafarkin ba wani abu da ya fita daga jikinsa to fala yajibu alayhi ghuslun wanka bai zama wajibi gare shi ba li'anna al-ghusla fi ghayri al-jima' manutun bi khuruj al-mani shi wanka na wajibi a wani a fi ghayri al-jima' a wani jima'i abin da ba jima'i ba ne zai sabbaba a yi wankan to abin iya kulle da fitar mani ne mun ji a baya ai ki jima'i ko da mani mai fita ba za a yi wanka amma mafarki kuma wajibi sai mani ya fita idan mani bai fita ba mafarki to ba wani abu da mutum zai faqad qalat ummu salama radiyallahu anha ummul mu'minin ummu salama Allah ta'ala ya kare dare ita take cewa inna ummu sulaim inna umma sulaim inna umma sulaim cewa ita umma sulaim qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah inna allaha la yastahi min alhaqi Allah bai jin kunyar gaskiya wallahu ya wallahu la yastahi min alhaqi inna allaha la yastahi an yadriba masalan can kuma yake cewa wallahu la yastahi min alhaqi Allah bai jin kunyar tsage muku gaskiya haka um muslim tace fa hal alal mar'a husun ita ma mace wanka yana zama wajibi a kanta fa hal alal mar'ati ghuslun shin iya zama wajibi ga mace ta yi wanka a yaushe izahatalamat idan ta yi mafarki haka umu sulaim take tambayar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa wanka na janaba yana zama wajibi ga ya mace ita ma idan ta yi mafarki ƙala na'am mazan Allah ce e wanka yana zama wajibi amma izara atilma idan ruwan mani ya fita daga jikinta arwahu shekhani wa gairuhuma imam al-bukhari da muslim da waɗansu sun fito da wannan hadisi kaga ma'aikin Allah sai ya kulla wajibcin wankan mafarki da fitar mani amma idan mafarki ne mani bai fita ba to wanka bai zama wajibi ba an fahimci wannan wa yadilul hadisi ala adami wujubi law ghusl izal izalam nara ma'an wannan hadisi iya nuni kan cewa wanka bai zama wajibi ba har mutum bai ga fitar mani a jikinsa ba ai maniyan shine ruwan mani wa anna man wajada maniyan ya bi sanfi saubihi duk wanda ya ga bushashshen mani a jikin tufarsa amma wajahila waqtu isabati wa, wa wajahila waqtal isaba amma ya jahilci a wani lokaci ne wani abin ya faru shi dai kawai iya abubuwansa sai ya duba tufarsa sai ya ga bushashshen mani cikin tufarsa amma bai san da wani lokaci abin ya faru ba to mala ya ce yagtasil farko zai je yi wanka iya gani abinda zai fara ya je yi wanka wanka kuma na shari'a wa yu'idu kullu salatin sallaha ba'da namihil akhir zai sallace dukkan sallar da yi daga baccin sa na karshe zuwa wani lokaci an fahimta daga tashin sa daga baccin karshe to zai dinga sallah zai dinga sallah har zuwa karshen lokacin da abin ya faru ya gani har zuwa lokacin da ya wanka wannan shine hukuncin su kamar yadda malai fada fi hadha sau a wannan tifa tasa li hadisi Sulaiman bin Yasar akwai hadisin Sulaiman bin Yasar radiyallahu an anna Umar bin al-Khattab radiyallahu an Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi salla bin nasi subha Umar dan Khattab yayi sallan asuba tare da mutane summa gada ila ardihi bil jurufi sai ya koma unguwarsa da yake zaune a lokacin ana ce mata jurufi can kusan bayan garin madina ne fawaje da fi hasaubihi ihtilaman sai umar ya ga mafarki a jikin tufarsa faƙala inna lamma asabna alwadaka la'antil uruku ya ce wallahi ni ban san lokacin da wannan mafarki ya same ni ba ban san lokacin da jijiyata ta motsa har abin ya faru ban sani ba a lokacin fakata sala wa kasarar ihitila mai sobe sai yi wanka sai ya wanke wannan mafarkin a jikin tifarsa wa adali salatihi sai ya sake wannan sallah ta ta asuba da yi rawahu al-imamu malik fil muwatta imamu malik ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa muwatta ta imamu malik an fahimta to abin tambaya umar ɗan kaɗa limami ne a lokacin ko ba limami ba ne eh limami ne ya sallacin mutane da wannan yanayin amma sai da ya koma gida ya gani ana ganewa to mai hukuncin sallar mamunsa sallar su ta yi ko? yawwa sallar su ta yi kuma ko kai ne a yau kana liman haka ta faru to ba za ka faɗa kowa ba kai dai kawai za ka je kara ba sallah ka kawai an fahimta ba za ka ce a jama'a sallah ku sake a kai dai kadai da abin ya faru kai za ka sake sallar ka amma ma mun ka sallar su ta yi kun nan umar aka ce sai rama sallarsa ba a ce sai dawo ya tara mamunsa duka ya ce ba sake sallah ba ana fahimtar wannan wannan shine hukunci wallahu ta'ala a'lam a fara'idul husul farallan wanka an gane ko wannan wanka da maliki ta mana magana a kansa wajen sati uku to me farillansa da maye da maye wankan yake bukata na dole sai an same su menene kuma idan bai zo ba wankan bai yi ba maliki cewa faslu fada'ilul husul fasli zai bayani game da farillan wanka sai ce fara idul husli arba'atun wanka iya da farallai guda hudu na daya anniya inda shuru wajibi ne kai niyyar wankan janaba lokacin da zaka shiga ban daki kowanne wanka ne ma in dai har na wajibi ne shari'a ce ta saka to wajibi ne ka niyyaci wankan lokacin da zaka fara shi wankan tafiya juma'a ne wankan idi ne wankan janaba ne ya mace wankan haida ne wankan yankewa jinin haihuwa ne wankan sallar roƙar ruwa ne wankan wane ne wankan wane ne duka ana so ka niyyata a zuciyarka ka shiga ban ɗaki domin yin wannan wankan shi kenan abin da ake bukata kenan an bai mijan nan shi ne niyya kuma niyya wajibi ce inda malla amalu bin niyya ana ganewa na biyu wal fauru fauru shine kayi wankan a ɗaya wani suna fasara da gaggautawa ba haka yake nufi ba shi ne ka yi wankan a gude ba tare da karar da bagu ba a ce ka wanke kai a nan ka koma can ka wanke al'auran ka koma can ka wanke kafafu bai halatta a fahimta fauru shi ne ka yi abin a gudaya fi muhallin waye ana fahimta ka yi wankan a gudaya a inda ka shiga a nan za ka yi wanka ba a san ka rarraba gu ka wanke nan ka koma can ka wanke can ka koma can ka wanke can hakan shi ma ba daidai ba ne ba waddalku farilla wanka ta uku shine dalak cicciuɗa jikin musamman kwanoni da gaɓoɓi na jikinka ka dinga sa hannu kana murzawa da can yan yatsun ƙafa da yan yatsun hannu da matse matsin gwiwa da nan matse matsin al'aura duka sa hannu ka diddirza dukkan wata kwana da lungu a jikinka ka zamto ruwa ya ratsa wannan ku shine ma'anar addalku an bayyance wannan farillar wanka ta hudu al'umum al'umum shi ne game jiki da ruwa ya zama to duk inda sassan jikinka suke to ka tabbatar ruwa ya ratsa tun daga kanka har zuwa ƙarshen ɗan yatsa ƙafanka wannan farilla ce wajibi ne a wanka ana fahimta na farko niyya na biyu yin wankan a gude shi ne alfauru na uku addalku cicciudawa na hudu shine al'umum ka game jiki da ruwa idan aka samu ɗaya babu a wannan hudun to wankan ka bai yi ba kana ji ko wanka bai yi ba dole sai an samu niyyar wankan da za ka yi domin innamal amalu bin niyyat dole sai ka yi wankan agu ɗaya an fahimta domin ba a son yanki aikin ibada babu dalili ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu wa la tubdilu a'malakum kar ku bata aikin ana fahimta rarraba gun wanka ba dalili to bata shi zai wankan zai zama to bai yi ba abu na uku shine addaluk wankan janaba da wankan haida ga ya mace da wankan nifasi ya sha bamban da wankan soso da sabulunka ko wankan da zaka jika jikinka ka ji daɗi shi wani duk inda ka watsa ruwa ta ko ina yayi amma wani gumbe samu ba dama abin da ba wani wa haufi akan wannan amma wanka na shari'a to dukkan wata kwana a jikinka wajibi sai ka sa hannu ka murza ka tabbatar da cewa ruwan ya ratsa wannan umumi kuma shine duk jikinka ya haɗu da ruwa gaba ɗaya karka bar wani gu in ba da larurar ciwo ko wani bandeji ko abin da ya kama da wannan wannan su ne wajibai a cikin sha'anin wanka na shari'a kame da malaikau malici albayan yani ana fara'idul ghusl hiya hiya hiya hiya al-arba'a waɗannan abubuwa guda hudu sune farillan wanka na bana ɗaya aniyya kamata kaddama fil wudu niyya bayanin ta ya gabata a alwala وهي عظم القلب على رفع الحدث shine azama kudirewar zuciya wajen dauke wannan hadasi din al-akbar babban hadasi biktisali da yin wanka li qaulihi alaihi salatu wassalam fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ash-shaykhani dukkan ayyuka suna damfara da niyya kuma kowane mutum akwai abin da ya niyyata a zuciyarsa na biyu ta'amimu da jasad bilma game jiki da ruwa jiki a game shi da ruwa gaba daya da qaulihi ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan har janaba ta riske ku to ku yi wanka ma'ana ku hade jikinku da ruwa suratul maida aya mai namba ta shida. ai fagtasilu ku yi wanka wa haqiqatul iktisali ghasl jami'il a'dha malaci hakikanin wanka shine game gaba ɗayan gabai da ruwa na uku wa dalku dalku li jami'il jasad ka cicciuda dukkanin jikinka li hadisi aisha ta radiyallahu anha hadisin ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare da ita Allah take cewa a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamaha al-ghusla tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita yadda ake wanka summa summa amaraha an tadluka sannan ya umarce ta ta ciccuda jikinta da ruwa wa tattabi'a biyadiha kulli shay'in lam yamassahu al-ma' min jasadiha sannan ta bibiya da hannunta dukkan wani gu da ruwa bai taba ba sai hannunta je isar da sako ago an bayyanta wa zakara wa zakarahu ibn hazm fi al-muhalla ibn hazm a cikin littafinsa al-muhalla ya fito da wannan hadisi wal hadisi abi hurairah radiyallahu an hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tahta kulli sha'aratin janaba a karkashin kowane gashi akwai janaba fagsilu ash-sha'ara ku yi kokarin wanke gashin ku sannan wanqul bashara sannan ku game jikinku da ruwa albashara shine fatar jiki gaba daya abu dawud wa tirmidhi wa ghayrihuma wa ghayruhuma masalikud dilala wal fawru farilla ta hudu shine yin abun abu daya wa huwa al mu'abbir anhu bil mawala ko jerantawa ai amal al ghusl fi fawrin wahid ka aikata dukkan abin da ake aikata na wanka abu daya ba tare da rarraba guri ba bila fasil ba tare da ɗaukewa ba ko ba da fasil ko ba da wani intabal minas zaman na saurarawa ka wanke kai a ce za ka ɗan huta kamar minti uku hudu ka wanke jiki a bai ba ana ganewa iz kaɓa'ul ibada ba da shiru fi haman hiyun domin yanke ibada bayan ka shiga kafara ta abin ne da shari'a ta hada liqaulihi ta'ala wala tubdilu a'malakum Allah ta'ala na ta kada ku bata ayyukanku wal fassaru yasir li uzrin kadan samu fasil dan dakatawa kadan da wani uzuri an gane ko kana fadi ma'i kamar a ce ruwan ya kare babu kadan jira a kawo ma wannan ba matsala bane aw inqita'ihi ko ruwan ya yanki aw irakatihi ko kana jira ruwan ya tsatsafo in mai zuwa ne to wannan dukan wannan dukan muktafarun an yafiwa mutum ba matsala iz la yukallifu Allahu nafsan illa wusa domin Allah ya ce Allah baya dora wa rai aiki face abu da za ta yi ana fahimta wannan sune farillan wanka guda hudu dukkan mutum baligi mukallafi wajibi ne ya san wannan kuma idan mun sani mu je mu sanar da iyalanmu domin su a abin da ya shafi wankan ma har sun fi mu bukata ta ilimin abu domin su akwai jinin haida suna fama da shi akwai kuma jinin haihuwa ana fahimta ka kuma dukkan abin da ya shafi wannan tsarin kai janaba ce kadai kake da a ainihin damuwa da ita game da abin da ya shafi wanka amma su bayan janaba din akwai haida akwai nifas wanda wajibi ne wajibi ne wajibi ne ga dukkanin magidanci ya tabbatar da iyalansa sun iya wannan al'amari amana ce ta addini kuma amana ce ta ilimi a lokacin da aka daura ma aure da mace to ko an faɗa ma ko ba faɗa ma ba amana ta iliminta na fardu ayin na ta iya wuyanka ta iya tsarki ta iya alwala ta iya sallah ta iya wanka na shari'a to wajibi ne ka koya mata wannan wajibi ne ba wai musahabi bane wajibi wa'ansu matan dewa dewa suna zuwa har gidan mazajensu suna da matsala game da wannan ilimin domin a galabiya sun tashi dama sun girma kasan shi malami na addini ko na islamiyya da yake a galabiya maza ne suke koyarwa akwai abubuwan da dole ba za su faɗi ga yaya mata ba dole za a rufe wani abin ba zai faɗi ba amma da yaya mata ne suke koyar da su to za su yi musu bayani yadda ake bukata to muna da kishirwa ta mata masu ilimin addini wanda za su ke koyar da mata ‘yan uwansu addini akwai wannan matsala larura ta sa hata makarantun aure da islamiyu da manya-manyan ‘yan mata balagagu to za ga maza ne suke koyar da su to dole akwai abin da ba zai faɗo ba kamar yadda na faɗa to a matsayinka namiji an aura mamaci to kai da ita ba wata alkunya dole ku zauna ku yi bitar me kika sani me baki sani ba mai matsalar ki game da waɗannan abubuwa mai abin da kin sani me yake buƙatar gyara a kansa wajibi ne ga miji yayi wa matarsa wannan kuma ga koyar da ita ɗin nan malamai sun ce ta hanya ce guda ɗaya biyun uku na farko dai kai ake so koya mata abin da aka buƙata ke idan Allah ya sa kai ka sani kana da ilimi kan abin ka zauna da ita ka koya mata wannan shine abin da aka fi buƙata aka fi so in har hakan bai yi ba kai ma baka sani ba ko baka da lokaci to sai ka nemo wata malama wanda ka aminta da ita ko wani malami da ka aminta da shi ya koya mata wani ilimi hanya ta biyu kenan hanya ta uku in ba ka koya mata ba ka nemo mai koya mata ya zo gida ba to ka kai ta makarantar addini gunda ake koyar da wannan ɗin sai ka ɗauke da kai ta duk ƙa'idojin makaranta ka cika mata ana fahimta in wannan na ukun bai samu ba to ya za a gina ba koya mata ba ba ka nemo mai koya mata ya zo gida ya koya mata ba ba kai ta makarantar koya addinin ba ga ya kowa ta sani ba kuma addini bai yiwa da jahilci addini bai yiwa da jahilci wajibi ne sai an sani kafin a bauta wa Allah ta'arifuni qabla an ta'buduni haka hadisul qudsi ya faɗa fa in lam ta'rifuni wa kaifa ta'buduni har in ba ku sani ba in ji Allah kun yi ilimin sani na ya za ku bauta min fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathawaakum suratu muhammad alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ke cewa ku sani farko ku fara sanin Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya yasa imamul bukhari yayi babi littafinsa yake cewa babun babun al'ilm ƙabla alƙauli wal'amal al'ilmu ƙabla alƙauli wal'amal ka yi ilimi kafin ka yi magana kuma kafin ka yi aiki wanda kuma shi ne ƙa'ida a addini mace ka aure ta ka bincika ba ta san wannan ilimin ba ta san ma aiki wankan ba tsarki ba ta iya ba alwala ba ta iya ba balanta na sallah kai kuma ba koya mata ba na ɗaya ko baka sani ba kai ma baka iya ba ko kuma a'a baka da lokaci na biyu baka nemo mai koya mata ya zo gida ya koya mata ko ta zo gida ta koya mata na uku baka kai ta makarantar addini ta koya ba to shine nake tambayar ku yaya wannan mace za ta yi na'am eh wannan shine abin da malamai suka ce za ta fita ta nema abin da ya zama wajibi ta nema na addini ko ka so ko baka so ba wannan gabar ce kawai malamai suka ce ya halatta mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba amma sai wannan sharɗi guda ukun ya cika a yanzu kuma a galabiya mazaje da wahala ma a samu wani abin yayi wani in ba koya mata baka nema mai koya mata in baka nema mai koya mata kai ta makaranta ta koya ana fahimta in wannan ukun duka babu kuma tana da buƙatar bata iya tsarki ba bata iya alwala ba bata iya wanka ba to wajibi ne ta je ta koya wanda za ta koyo wannan shine abin da malamai suka faɗa ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba domin haƙƙin Allah shi ne aula haƙƙin Allah shi ne gaba da kowane haƙƙi na'am ‘ya'yanta biyar ba ta ma taɓa sanin yadda ake wankan a laifin mijinta ne kenan kuma wajibi ne musamman da yake yanzu al'amara na ilimi sun yawa yarka a gida mahaifiyarta ko harkar ta dini a dinga koyar da ita wani abuwa a rage wa mijin aiki a sata a makarantar addini ta yi ilimi duk irin wannan basic abubuwa na addini ta san su wannan wajibi ne ya tana gaban ka matsayinka na mahaifi wajibi ne koyar da ita addini wajibin iya sauka a kanka lokacin da ka aurar da ita ne kai kuma iya zama wajibi kanka lokacin da ka aure ta ne ana fahimta kuma a kullum idan wannan munasaba ta zo muna faɗa wallahi ku yi nan kilomita biyu uku daga gari duk ƙauyukan nan a galabiya na bayan gari za ka yi mamaki ƙasa da kilomita biyar sai ka ji har yanzu ana ma magana game da wankan janaba mutum magidanci mai yaya ko kuma ƙabli da ba a dai a sallah ko ya ake tsarki ko ya ake alola mutum ya kai shekara hamsin a duniya amma wannan bai ji ya koyi wannan ba ana fahimta wajibi ne a dinga zuwa inda suke matsugunansu ana koya musu addini wajibi ne wannan ƙungiyoyin addini wa'an suna ƙoƙari kwarai da gaskiya ana fifita wa'an su gaskiya amma wannan har al'ummar gari da gwamnati ta shigo wannan tsari ta shigo ta ƙarfafi kwamitocin da'awa a ba su ababen hawa mashina ne suka samu motoci na dinga zuba musu mai aƙalla a wata-wata ana shiga waɗannan gurabin ana koyar da mutane addini har in ba a yi wannan ba da shugabannin ƙungiyoyin nan da shugabanninmu na gwamnati a hukumance tun da kashi 99 musulmai ne mu walla akwai yiwuwar Allah ta zai tambaye mu a haƙƙin waɗannan mutane tun da manzon Allah da ya zo ba a Madina kawai ya zauna ba ya fita ya dawa kuma ya tura sahabbai garuruwa daban-daban daban ya tura sahabbai wani ya je Da'ib wani ya je Madina tun kafin ai hijira wani ya tafi iraq wani ya tafi bahrain duk ya tura su kuma da suka je addini suke koyarwa addini nan suke koyarwa ya za a yi tsarki ya za a yi alwala ya za a yi sallah ya za a yi kaza ya za a yi kaza amma a galibiya duk an zo an tare a gari ko ina a gari kam za su miƙa ake ta bugawa har da habaici har da hawa facebook har da sa tiktok duk amma ga 'yan uwanku kilomita uku a bayan gari ba su yi alwala ba wani bai iya wanka ba wani bai iya sallah ba wani bai iya kaza ba abinda shine musulunci in ba shi ba musulunci to wannan kira ne ga al'umma gaba daya ƙungiyoyi da shugabanninsu gwamnati da shugabanninta a musulunce da sauran mawadata a ƙarfafi kwamitocin da'awa unguwarku layinku kewayenku akwai matasa masu dawa ƙarfafi su dabin da Allah ya hore ma samu mashin siya ka ce wane to ga mashin fa amma dan ayi da'awa na siye shi duk ƙarshen wata zan zuba muku mai ku je alal aƙalli masallaci ɗaya biyu ku je ku yi wa'azi ku dawo gida Allah ne kaɗai ya san irin ladan da zai baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗaya ya samu shiriya ta addini dalilinka ya fi a cika ma duniya da dukkan wata dukiya da kake gani aka ma'aikin Allah ya fara sai na Ali radiyallahu anhu ana fahimtar wannan to wajibi ne a sauke wannan wajibin da ke kawo nan mu na koyar da addini zuwa ga ƴan uwanmu waɗanda ba su sani ba sunanul husn sunnonin wanka mun ji farilla ko guda hudu akwai anniya akwai alfauru akwai addalku akwai al'umum ana fahimta sai kuma sunnoni wa sunnanuhu wa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa sunnanuhu ghusulul yadaini ila alqu'aini kal wudu' sunna ta wanka na janaba daga cikin sunnarsa shine wanke hannu nan zuwa zuwa madaurin agogo kamar dai yadda mutum zai fara alwala ana fahimta ka karkata abin in bokiti ne in baho ne ka karkata ka wanke a gefe in ma famfo ne za ka marɗa ka wanke a gefe haka ake hakan sunna ne a wanka ka fare ka fara wanke hannunka zuwa ko'o zuwa nan kamar dai yadda za ka fara ya fara alwala ana fahimta ya sa malai ce nan kalodo kamar yadda ake fara alwala sannan wal madmada haka nan a wanka ma ana kuskuren baki shi ma sunna ne wal istinshaq wal istinshaq haka nan a wanka ma ana shaƙa ruwa kuma ana facewa shi ma duk sunna ne wa ghasl simakil udhnay haka a wanka ma ana wanke fatun kunnuwa shi ma sunna ne a wanka wa hiya an-nukbatu dakila fi ra's ita ce kofa da ta shiga cikin kai ita ce kunne an fahimta wa amma safatul udhnayn fa yajibu ghuslu zahiriha wa batiniha amma fatar kunnan fatar kunnan wannan to wajibi ne ka wanke cikinta da bayanta domin tana cikin umumi ai an ce ka yi umumin jikinka da ruwa to kunne ma iya jikinka ai to wajibi ne ka wanke cikinsa fatar da bayansa amma ba a ce ka ɗura ruwa a kunnan ba ba a saka wannan ba ana fahimta amma fatar kunnan cikinta da bayanta wajibi ne ka wanke albayan wa dalilu hadhihi sunan mala yace dalilan ambatan wannan sunoni a wanka al'ittiba shi ne bibiyar yadda ma'aikin Allah ya yi a fahimta duk a wankansa ya yi wannan kuma ya koyar a yi malike cewa li hadisi maimuna radiyallahu an haƙalar hadisin umil mu'minin maimuna Allah ta'ala ya ƙara ya dari da ce wadatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma an liyaktasil na je na ajiyewa manzon Allah ruwa domin zai yi wanka sallallahu alaihi wasallam liyaktasil bihi domin yayi wanka da wannan ruwa ɗin fa'afraga ala yadihi sai ya karkata ya kwarara wa hannayensa ruwan fagasalahu ma marratai aw salasan sai ya wanke hannunsa iya ku'i sau biyu ko sau uku ana fahimta summa afraga bi yaminihi ala shimalihi sannan sai kwaranya ruwan ya wanke hagunsa da damansa fagasala mazakirahu sannan sai ya wanke al'auransa summa dallaka yadahu bil ard sannan sai goga hannunsa da ya wanke al'auransa a ƙasa domin akwai yiwuwar hannun nasa ya taɓo wata najasa summa makmada wastan shaƙa sannan manzo Allah ya kuskure baki kuma ya shaƙi ruwa summa gasala wajahu wa yadayhi sannan ya wanke fiskarsa da hannayensa summa gasala ra'sahu salasan sannan ya wanke kansa sau uku summa afraga ala jisdihi sannan ya kwaranya wa sasannin jikinsa ruwa gaba ɗaya sun matanaha sannan sai baya-baya ya ɗan koma baya daga inda ya tsaya an makamihi daga nan inda ya tsaya faga salaka da maihi sai ya wanke ƙafafunshi. shi rawahul bukhari wa muslim an fahimta wanga wannan hadisi na na maimuna ya koyar da kai wanka gaba ɗaya shi inda manzon Allah ya wankan sa zuwa ƙarshe gashi na an koya maka ana fahimta a bukhari wa muslim fada'il al-ghusl fada'il al-ghusl mustahabbai na wanka an gama farilla an yi sunna kuma ga mustahabbi malik ya ce wa fada'iluhu mustahabbai a wanka albada'atu bi izalatin najasati ka fara da gusar da najasa ne shi ne da gwiwanka zuwa cibiyarka an fahimta ka fara sa ruwa ka wanke wannan gun to mustahabbi ne ana son wannan domin irin yanayin wankan mazan Allah ya koyi da haka din sallallahu alaihi wasallam summa zakka sannan ka wanke al'auranka kuma fayanwi indahu lokacin da zaka wanke wannan najasa ta janaba da same ka ana so ka yi niyya na dauke wannan hadasin domin ka samu damar yin ibada summa a'dha'il wudu' sannan kuma sai gaban alwala marratan marratan wanki ɗaiɗaiɗaiɗai sun ma'a'ala jasirihi sannan ka kwara jewa jikinka ruwa tun daga sama wata silisu gasilin ra'asi sannan kai ana so a ukunta wanke shi ka wanke yi sau ɗaya ka sake sau biyu ka sake sau uku ana fahimta wanda duka duk musahabi ne a wanka wata kaddimin shakil jasiril aiman da fara gabatar da tsagen jiki na dama sannan wata ƙililil ma sannan kuma karka ba karka yi almubazarancin ruwa ko da akwai wadatar ruwan ana so kaɗan yi dai ba tare da almubazarancin ruwa ba ana fahimta albayan li hadisi maimuna almuqaddam hadisin ummul mu'minin maimuna da aka gabatar da shi a baya fi ijtisalihi alaihi salatu wassalam irin sufurin da manzon Allah yake wankan sallallahu alaihi wasallam wa hadisi aisha da hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤجبه التيامن في تنعله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damanta abu iya burge shi yayi abu da dama da dama to abin iya yiwa manzon Allah kyau hatta sanya takalmin sa yana tanaulihi manzon Allah idan zai sa takalmi dama yake fara sawa wa tarjulihi manzon Allah idan zai kum a kansa bangaren dama yake fara sharcewa ana fahimta a hekun ma suna ne ke ka gyara gashinka ka tsefe shi sunar mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa tsuhurihi haka nan mazan Allah idan zai yi wanka ɓangaren dame yake fara wankewa kai sai ta ce wafi sha'ani ya kulle manzan Allah dukkan al'amarinsa da dame yake fara duka yasa yahuda su kuma da hagu suke farawa yasa rubutunmu na arabiya da dama ake farawa ko na boko ba eh to kaga bai hude ne kenan rubutun boko bai hude ne sai dai kai ka musuluntar da shi in zaka iya yi musuluntar da shi ne ka dinga rubuta alkhairi ka dinga rubuta abin da zai kawo musulunci ci gaba ana fahimta ka dinga rubuta abin da zai fito da musulmi daga cikin abin da basu fahimta ba amma rubutun arabiya daga dama ake farawa kaga rubutun sunna kenan rubutun musulunci ana fahimta yasa manzon Allah kica kalaful yahuda wannan sabu duk inda kuke ku saba yahuda da nasara ku saba musu haka mazan Allah ya ce a ka'idar da yahudi gashin baki yake bari yake aske gimu in dai bai yahudan gaske ne to bai barin gimu sai ya bar gashin baki to sai mazan Allah ya ce mu saba musu amma mu bar gimu in ya fito maka gashin baki kuma a sa a dasi shi ana fahimta a saba musu ana haka nan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce su Yahudawa idan matansu suna jinin al'ada na haida to ko ruwa ta kawo wa mijinta ba zai sha ba ko abinci ta dafa ba zai ci ba ana fahimta kawai me yasa tana haila a lokacin to sai manzon Allah ya ce mu musulmai isna'u kullu shay'in illa nikah idan matarka tana haida to duk abin da ya halatta ka aikata da ita ka aikata kunciyar aure ne kawai ba za ka yi da ita ba ku zauna gu ɗaya ku kwanta shimfiɗa ɗaya ku rufu a mayafi ɗaya ta dafa abinci ka ci ta kawo ma ruwa ka sha tana wannan al'adar ba matsala ba ne ka sumbace ta ku gaisa da ita ku yi komai kwanciyar aure ce kaɗai haram a lokacin da ya mace take jinin al'ada amma su yahudawa ko ruwa ta kawo wa mijinta ba zai sha ba ko abinci ta dafa ba zai ci ba ke manzan Allah ce mu saba musu ana fahimta a tufafinsu da suke yahudawa sai su sa matsatsan tufa har yana bayyana shacin al'aurarsu to sai manzan Allah ce ku musulmi ku saba musu ku sanya tufa ba mai matse jiki ba tufan da zai rufe muku al'auranku ba tare da wani abu ya bayyana ba matan yahudawa suna barin gan kansu a waje suna barin sassan jikinsu a waje sai manzo Allah ce ku musulmai ku saba musu matan ku su sanya hijabi su sanya lufayu manya-manya masu duhu musamman in za su fita waje ko yarka ba ta yi aure ba inda ta kai shekarun balaga to lalle ilalla ta killace kanta ta mutunta kanta yayin fita waje wannan shine addini yasa na na a sauda ko kuma wannan ɗaya daga cikin matan sahabbai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza haratil mar'a fala yajuzu an yura minha illa haza wa haza idan har ya mace ta fara haida a matsayinta ta musulma to bai halatta a ga komai a jikinta idan za ta fito waje sai fiskarta da tafukan hannunta karka ce kai yarka ba ta yi aure ba tana zuwa jami'a budurwa ce ka batta tana fita da kowane irin tufafi wannan ba daidai ba ne in dai har ta kai shekarun balaga ta fara al'ada to ka tsoratar da ita Allah ka ce idan kin bar wani sahin jikinki a wajen kin fita to mala'iku suna tsine miki albarka ka karanta mata Allah ka tsoratar da ita sannan kuma ka dinga yi mata abin da ya dace wajen kama mata sura mai kyau da nasawa to wani shine saba yahudu da nasara amma yanzu abin mamaki matasan mu kuma yahudawan ake kwaikwayo kai ga mutum musulmi wa iya birthday musulmi ne bakai birthday kayan yahudawa ne wani in ba zai yi ba sai yarsa ta yi ya ba ta kuɗi sai ɗansa zai yi ya ba su kuɗi a kama hol ayi waye wani ma kato da shekarar 60 70 a musulunci wai wai wai wai iya birthday kai gaji batan kai da Allah wannan batan kai ne wannan batan kai ne al'adar yahudanci ne ka ɗau bikinmu da muke yi abubuwan da suke faruwa kashi saba'in tamanin abubuwanmu namun musulmai wala duk yahudanci ne duk wannan daidai ɗin da ake yi a kama wal ayi waye dai waye dai waye nayi waye nayi duk yahudanci ne abinda musulunci ya sani a taru kadai ayi walima aure mata su tare iya su ya su su yi walimar su maza su taru su ya su su yi walimar su aka aka sani amma in ka ɗauke taron ɗaurin aure ka ɗauke taron walima in zai yi a yi to ba wani taro da aka sani musulunci ya ce a biki babu shi duk wannan abin da kuke kashe kuɗi na harkar nayi kaza dai kaza a kama hall dubu ɗaruruwa a kashe kuɗi a yi ta kiɗa da rawa wallahi yahudanci ne ku yi haƙuri karatun ne zo da haka yahudanci ne ba musulunci ba ne musulunci bai san wannan ba ana fahimta manzonmu abin ƙaunar mu abin sa mu ce mu saba musu ba da bakinsa mai albarka ya ce ku musulmai al'ummata ku saba wa yahudawa duk abin da suka yi ku saba musu haka manzan Allah ya ce ya faɗa da baki kuma ya aikata a aikace to don me mu kuma ke kwaikwayon su a yanzu don me sutura musamman matasa ta yahudawa ake kwaikwayo ba za ka ɗinka sutura ka ta musulunci mai kyau da kima da mutunci ka sa ba ka je ka kashe kuɗinka a siyan tufar behude wani rubutun ma an yi zagi musuluncin ake baka sani baka dauko kaya baka sa wani hoto ne wanda makaruhi ne kai sallah da wannan rigar ka zo ka dauko kaya baka zo masallaci kana sallah kuma su din ba za su yi raka ba yanzu ka taba ganin behude da rawani ko ya sa jamfa da wando mai kyau behudan gaske ko ka taba ganin behude ya sanya tufa irin ta ta musulunci ko matan sun sa tufa irin na matan to me yasa kai kake kwaikwayon su kuma kai ba kai da wayo baka san naka bane kai ba ka da kishi ba ka da kishin naka shi ba zai taba naka ba amma kai kana nasa kuma kuma hasali manzon kama ya ce ka saba masa kuma baka saba masa wannan kalubale ne mai girman gaske mu dawo mu tsaftace harkokinmu a gidajenmu iya abin da zamu iya yi gidanka dai ai mulkin ka ne ai da matarka da yayanka duk a karkashin mulkin ka suke ai to ka koya musu dabi'ar musulunci saba yahudu nasara duk wanda yake karkashin ka matukar zai je maganar ka kana da control a rayuwarsa to kai lakkana masa kamar hudubar saba bai hudu nasara wannan amana ce ƴaƴanmu matanmu waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashinmu sai Allah ya mana tambaya akan sa gobe kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mu kiyaye wannan kun ga harkar tifan nan wallahi da yawan mu wa'ansu a kan wannan tufar ta matanmu na aure da ‘ya'yanmu baligai mata wallahi karka yi mamaki kan wannan Allah ya zartar da kai a lahira tunda har yanzu har yanzu za a ga matar aure tana fitowa da gilauje matar aure ko mijinta iya zuwa wajen karatun sunna mijinta iya zuwa sallah masallaci sau biyar amma sai ya ganta wai matar aure ce da gele a waje kanta gashi nan a waje tufarta gashi nan a waje dantsan hannunta duk gashi nan a waje ko matar aure ce ko ma'aikin alaki ce in dai ya mace ta balaga za ta fito waje haramun ne a ga komai a jikinta in ba fiskar littafin hannunta ba kalar atamfarta ko doguwar rigarta ko shaddadarsa kalar tufan ba a so a gani me ake so a gani abin da ya lullube tufa lifaya ko hijabi wanda zai lullube ta tun daga sama har ƙasa shi ake so a gani amma tifar da ta sa ba a so a gairanta ana fahimtar wannan yasa Allah ta'ala yake cewa a yake faɗawa annabi rahama ya aiwa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai yace yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adana an ya'urafna fala yuzai wannan shine yafi dacewa da mata ba za a cutar da su ba a zuba lullubi tun daga sama har ƙasa haka ake yi kuma wata hikima ta musulunci da madallan musulunci idan yarka baliga ko matarka ta zuba tufa ta musulunci take jan ƙasa an ce idan ta je ta ja wani ruwan kwata ko wani kwatami haka tufa ta sauka har ta ja wannan abin to idan ta fita gunda ba lema tana sakin tufar tana jan ƙasa to ta tsarkake shi haka musulunci ce ba a ce dole sai ta masa ruwa ta wanke ba in dai ta sake shi ƙasa ta shafi ƙasa gun cikin da ya yi tsarki haka ake so wannan shine addininmu kuma shine musuluncinmu Allah ta'ala ya samu dace malam sai yake cewa a wani shine a fadail luhusu ko mustahabbai na wanka mun karanta shi ko hadisi maimuna kenan Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ujibu tayammunu fitna ulihi manzon Allah yin abu da dama yana bahin sha'awa hatta takalmin sa ma dama yake fara sawa hatta kum da zai taje kansa bangaren dama yake fara yi sannan wankan sa na shari'a bangaren dama yake farawa wa fi sha'anihi kullihi hakanan dukkan al'amarin manzon Allah da me yake farawa ana fahimta a dukkan al'amarin ma'aikin Allah da dama yake farawa sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa qala rahimahullah malam Allah ya masa rahama yake cewa wa man nasiya lum'a aw udwan aw udwan min a'dha'i huslihi duk wanda ya manta lam'a ko wata gaba bai wanke ba a cikin gaban wankansa badara ila husli badara ila huslihi hina tadhakkurihi sai gaggauta wadawa ya wanki a lokacin da ya tuna an gane ko walau ba'da shaharin ko da bayan wata guda ne amma wa adama salla qablahu he ka sake sallar da kai duk da wannan wankan da bai cika ba he ka sake sallar tun daga farkon ta zuwa ƙarshe wa in akarahu ba'da an tadhakkarahu idan ka jirkinta wanke lam a bayan ka tuna ka sani to batala husuluhu wanka magaba da ya rushe fa in kana fi a'dha'il wudu amma idan lum'ar a gaban alwala ne wa sadafahu husulul wudu ya ajza idan ka zo wankin alwala a wanka ka wanke wannan gaba to shike na isar masa an bayyanta to ana mana ishara akwai yanayin ruwa a waje dama kuma muna dab da tsayawa insha Allah za mu samu matsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi wajen karantawa Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna sanar da 'yan uwa cewa in Allah ya kai mu rana ita yau ba mu karatu sanadiyar ana cikin kwanukan sallah ko in Allah ya kai mu rana ita yau ɗaya ga sallah kuma akwai ayyamu tashrik da ma'aikin Allah yake ci ayyamul akali wa shirbi wa zikrillah kwanakin ci da sha ne da kuma ambaton Allah saboda ka rana ita ta faɗo a wannan kwanukan saboda ka babu karatu sai satin sama insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu dacewa cikin wannan kwanuka masu albarka dukkan ibadu da ake masu azumi masu sadaka masu kyauta masu karatun Qur'ani masu istighfari masu hailala dukkan ibadun da ake Allah ya karba mana Allah ya sa mana cikin wanda suka dace da rabon alkhairi a wannan kwanuka masu albarka kuma har yanzu kwanukan korabe su ba a yi ba mu dage da ayyukan alkhairi mu dage magana ta kusan ƙarshe akwai azumin arfa da ya faɗo ran asabar ina ganin ana ta samun mabamban fannin fatawoyi a midiya wai ba za a yi ba kar a yi za a yi ba za a yi ba duk wannan tsohon yayi ne an wuce wannan fatawar kawai wata ma an ka ga abin karatu ne sama da shekara bakwai ake sake ruwa din sa da shi saboda ka za a yi azumi kawai kai ba asabar zaka azumta baran arfa zaka azumta shikenan kawai magana kenan zaka yi azumi domin manzon Allah ya ce azumin ran arfa iyakan ka ne zurban shekara biyu to saboda arfa zaka azumta ba asabar ba magana ta kare wannan shine kai amsar da zaka yi mutum short in brief kawai shikenan zaka yi azumin ranar arfa ne wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu Allah ta'ala ya samu dace da Allah a gaya wa iyalai da sauran ƴan uwa kada a ji wata fatawa cewa ya zo asabar ba za a yi ba wannan ana nema a kassara wa musulmai niyyar su ne a dage da Allah a faɗakar da al'umma azumin yana nan kuma za a yi shi Allah ya karɓa mana kuma Allah ya ba mu ikon yi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana mahaifan mu Allah ya ji kansu yaran mu Allah ya shirye da mu da su duka kuncin rayuwa da ake cikin sa Allah ya kawo mana karshen sa damuna Allah ya sa mata albarka Allah ya ba mu ruwa mai alkhairi Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka kiyaye mana fari da kwari da dukkan abin da zai tayar mana da hankali Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ka sassauta mana wannan rayuwa Allah ka mana sauki da gare ka Allah ka mana sassauci da gare ka wannan kunci da ake fama da tsadar abinci da tsadar kayan rayuwa Allah ka mana karshen wannan musiba Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana mutuncinmu da iyalanmu na'am to dai ya ƙara amma mun sadu a yi to a cikin yan kwamiti an ce akwai mutum biyu sun yi aure an musu addu'a sai dai ya ƙara